الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha biyar ga watan rabi'ul thani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya aya ta sha bakwai bibi za mu tashi aya ta sha takwas kuma darasinmu na biyu yau za mu tashi darasi na uku insha Allah ta'ala za mu dawo daidai kan gabar aya ta 15 ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon amfani da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله نعم والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة na'am ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara ila Allah lalle dukkan ku gaba ɗayan kuma bukata ne zuwa ga Allah ko da mutum shi yake siyar da garin su gaba ɗaya da abinci to mabukaci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahu huwal ganiyul hamid lalle Allah madaukakin sarki shine al-ganiyyu mawadati al-hamidu wanda ya cancanta a gode masa sai ke in ya sha zuhi bukum in ya ga dawa sai ka ji da ku gaba daya wa ya ti bi khalqin jadid sannan ya zo da wata halittar daban sabuwa sar ba wanda ake wato tare da ita ba wa ma zalika ala Allah bi aziz lalle hakan ba wani babban al'amari bane a gurin Allah madaukakin sarki to sai Allah yake wa in tad'u muskar wa la tajiru waziratu wizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata rai kawai mutum ya zo yanzu gaba ɗaya abin da yi na zunubinsa wani rai ya kwashi shi ya zanto bai da shi Allah yake ba a haka wa in tad'u muskalatin ila hamliha idan ma wanda yake da nauyin laifi ya nemi agajin a zo a ɗaga masa a zo a kan rage mai wani abu daga cikin abin da yi na kwaba Allah yake la yu'mal minhu shay'un ba za a dauka mar komai ba ko da guda ɗaya ne Allah yake walau kana da qurba ko da yan uwa ne na jini kaga ai Allah da kansa yake yau mai shurul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idin sha'anin yudni iya wannan ayat ta yi da kaga da cewa ba su zuwa gurin waɗanda suke kira malamai ko bokaye mutum ya ji za yana so a raba a yi fara ko mata tana so a raba mijin da kishiyarta ko a raba ɗansa da shi ko a raba uban gida da yaransa a kasuwa wani saboda tsabar dabara irin ta bokaye zai ce amma ba zanubin gaskiya da yawa da yawa sai dai in ka yarda idan na yi gaba ɗaya yana kanka shi bokan ne zai gaya wa wanda ya zo din ya ce gaba ɗaya duk abin da za a ɗebo na abin da zai faru yana kan ka sai kai kuma ka ce yi gani kayan da kaga wannan akwai tabon hankali ya cewa dama shi banda wato shigantaka ai dama ya kwashe kayan shi daga gaba annabi alaihi salatu wasalam ba shi ba annabi magana cewa da ba yana kanka wannan tahsilul hasil yake da ba yana ai da kai da shi yanzu gaba ɗaya ko sai baka yanku daga gaba annabi alaihi salatu wasallam to irin wannan tabi'ar wato irin da sai abin ta kai da zaka ga wasu da sunan malinta ko da sunan wato jin cewa Allah ya ba mutum ilimi ya ba wani fatawar cewa ka ji duk abin da zaka yi in aka je kiyama ni Allah ya tambaye wanda rashin sanin girman Allah ya ko wani ya ce ka je ka yi komai ba komai ni zan tsaya ba duk wanda ka ji ya faɗi wannan duk karatun sa bai san Allah ba domin shi karatu daban sanin Allah daban saboda haka ba daidai bane kana ji abin da Allah ya faɗa wa in tada au mustalatin ila indiha la yu'mal minhu shay'un walau kana da qurba ka duba alaƙar tsakanin uwa da uwa iyaye amma ba wanda zaka iya taimakawa zaka iya hakura yanzu biza ta fito guda ɗaya ce aka samu can za a tafi taujiya ka ce umma jiki ko abba jika amma banda a kiyama zunubi wa lada ɗaya ba ya gudu ke nema ya wuce amma ba za ka iya barke ba lada lada ɗaya can watakila an yi fifty fifty tsakanin zunubi da da da da ladansa amma wallahi abu ɗaya ba za ka iya taimaka masa da shi ba ɗaya can Yanzu da Allah ya rada ta mana anan walau kana da qurba ko da dan uwa ne na jini inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib kai kana yin gargadi ne ga waɗanda suke tsoron ubangijin su a koyi ba wanda ya taba ganin Allah madaukakin sarki amma a cewa ka ji tsoron Allah ka ji abin ya raka ma zuciya to wannan tsoron Allah da gani ke kai da akwai aljanna akwai wuta tsoron Allah madaukakin sarki a gaibi kenan don baka taba ganin su ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa aqamu sala sannan kuma suka sai da sallah wannan sai da sallar da kuka ji Allah yana ta maimaitawa abu ne babba ba wai abu ne kawai mai sauki ba saboda girman sa Allah yana ta maimaitai saboda sallah tana da girma kaga Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in malamin ka ce ai wa innaha lakabatun katila illa 'ala al-khashi'in sallah tana da nauyin gaske da wahala in ba ga wasu tsoron Allah ba wani baiwa Allah da take gaya mana karatun mu na wata juma'an nan take cewa wai ya kamata a rika jan hankali akan wai mata masu juna biyu wasu wai suka juna biyu ke ba ya ba sun daina sallah ke sai dai mamaki ne ce yanzu wanda take da juna biyu take kan shira'i shi ta daina sallah aba ɗaya na waje ɗaya na ciki to tun da suka faɗa ana yi cewa wasu in dai suka fara wai nauyi sun daina sallah shi kenan yanzu dan Allah wanda zai je da lahira ya dawo shine zai je na sallah aka cike cewa ba in maka dawo ka sauka ji a ce in baka yi barka ba ba za ta manta ba saboda wai lahira ta je ta dawo abin da suke faɗa ke amma a je na sallah saboda haka wa qamu salata kuma suka tsai da sallah yin sallah yadda annabi ya koyar kuma a lokacin da wannan shine qamatu salat to sai Allah madaukakin sarki yake wa man tazakka duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsaya ya bi abin da Allah yake so fa inna ma yatazakka li nafsi to ya sani cewa yayi ne dan kansa man abida salihan fa li nafsi duk wanda ya abin yake kansa yawa ba kansa yawa kisa sau da yawa ko abin da ya shafi iyali ƴaƴa idan kai iyayen ka sai ka barwa Allah kawai kamar da ke faɗa kun ga hanyoyi ne strategy ne kala kala kowanne irin tsari yadda za ka yi mata nasa horon za ga yayanka daban-daban amma wani idan ya zo da yantakarsa irin nasiya da za ka yi ba irin ta wancan ba wani bawan Allah da yayi iyayen sa mata ne kusan mata sun fi yawa shi dai ya san yayi iyayen da ya gaura ya shi dai so an ce sai kai ni dai Allah ya sani ni ban saba wa iyayen ba yake to amma na yi iyayen da zai kirawo sai ce wasiya nake so in bar mu cewa na tabbatar da cewa duk abin da zan iya yi na ba da tarbiyya ne muku amma har yanzu kun ki dawowa kan hanya dini yake to bi yadda aka yi wani abu ne wa Allah amma abin da nake so da ku idan na mutu dan girman Allah ku cigaba da roƙa min Allah ko zai yaba mu ya fi mu wannan kurakuran da nayi wanda ya ga ya jarrabe ni da ku kuka zama haka wallahi sai suka fashe da kuka duka baba ai kaza kaza kaza suka ta kuka yace Allah da gaske nake ina ga muku wannan shine shi kuma abin da ya dawo da su hanya in ka ga cewa baba ya fara wasiya fa mutuwa ne to kafin ya mutu yana fushi da mu bari mu dina duk abin da mu to kaga hanyoyi ne daban-daban kowa da irin nasa kowa da irin nasa wata dakta da muke karatun na bazu wannan misali sai dace ita ko wani ɗanta Muhammad Juran da ya kowa da shi ba ya ji idan ya zo ita da jiya da wata yake kaga suna annabi ne da kai yake ran tace ran nan da ya fada sai tace kullun haka sai yake mata kullun haka kike cewa kace ce kaga suna annabi ne da kai yake wallahi umma kullun haka kike fada kaga wannan ba shi ne hanyar da jiya da wata don ya mai da abun abun wasa ba to sai ta canja salo ya saba jin wannan saboda haka ba shine wa'azinsa ba to Allah madaukakin sarki yana gaya mana mu'allif ya yi shine in kai abincin ki kanka kaiwa da zaran ma ya gunta ya yi iyayen sa ya mutu to Allah ba zai kitse shi a kanka ba ballan jara kuma kiyama a duniya kanka za ka yi wa kai za ka zo kai ba za ka ji daɗin rayuwa ba da na ka je kiyama ba haka za ka yi gaba sai Allah madaukakin sarki yake wa ila Allahi al-basir lalle makoma tana ga Allah madaukakin sarki sai Allah yake وما يستوي الأعمى والبصير wane mutum ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء Hmm.
وما أنت بمسمع من في القبور Allah madaukakin sarki yace wa ma yastawi al-a'ma wal basir ba za ta bade ta makahu wanda baya gani da kuma wanda wato yake gani ba shine gani ba na ida ba wanda yake gane gaskiya da wanda baya gane gaskiya ba za ta bade ta su ba sai Allah yace wala zulumatu sannan ba za a dade ta dukkai ba wala nuri da kuma haske kun ga ko da yake mun faɗa a suratul baqara farko farkon karshe karshen baqara wajen wato um, Allahu waliyul ladina amanu a daidai wannan gabar mun faɗi cewa za ku gani inda ake magana akan dubbai fata da yawa ake kawo wajen saboda hanyoyin fata da yawa amma ka zo gurin magana shiriya kuma sai a faɗi hasken guda ɗaya ai da sai Allah ya ce wa wala zulumatu wala anwar hanyoyin shiriya guda hanyar shiriya ɗaya ce kan ita za a bi dokar a tabi ya kuri da min zulumati ila nur saboda haka shine wala zulumati wala nur hanyoyin bata kuwa kullum fito da su ake turawa su fito da su bakake su fito da su kullum shine wala zulumati wala nur ya Allah yake wala zillu wala harur ba za ka taba daidaita inuwa da zafin rana ba ai ba daidaita ba yalla yake wa ma yasawil ahya'u wala al-amwat ba za ta daidai ta rayayyu da matattu ba shine bayanin dama duk wayannan bayanan da aka yi shine tsakanin musulmi da kafiri ake ta bayani ake wannan wato makadidin makawo shine kafiri me gani kuma musulmi wanda yake cikin dubbai kuma shine kafiri wanda yake kan haske kuma shine musulmi aka wanda yake cikin inuwa musulmi wanda yake wato cikin rana shine kafiri koda ya fi kowa kudi a duniyar nan kana Allah yake wa ma yasawi al-ahya'u wal amwat ba za ta badeli ta rayayyu da matattu ba inna Allah yusmi'u man yasha kudani Allah yana jiyar da wanda ya ga dama wa ma anta bi mutmi'in bi mutmi'in man fil qubur lalle ko da dai ba za ka taba wato ba za ka taba jiyar da wanda yake cikin kabari ba a daidai wannan gabar ta tuna mun dajin da ya wuce Alai Abubakar Musa Bauchi ya tambayi wannan ayar da take magana akan tambaye din cewa da Allah barkatun sarki yace idan kuka kirawo su ba za su amsa muku ba in kuma da sun ji kuma ba ta jagu laku in da sun ji ba ba za su wato iya in kuka kirawo su ba za su ji ba kuma da ma za su ji ba za su amsa muku ba sai Alai Abubakar yace a duniya ko a lahira na ba ki amsa da abin da malamin suke faɗa bayan mun tafi wani rabul malami ne ke ce malaka ai kuma duk masu bauta wa dabbobi ma sun faɗa karkashin aya kuma haka ne kaga dabbobi ai suna ji za ka je ka kiranta amma za ta amsa masu bauta yanzu kamar mutanen India za ka shanu ake bautawa a India idan ka bautawa in ka yanka sa sai a daure sai a kashe ka akwai gurin da kai saboda haka idan aka sako za a irin hotuna kilis da ake sakawa su gani ai wata duba suke wallahi faduwa suke juma kun ga irin hidimar da ake musu wannan ansar ma ta fito karara cewa masu bautawa abubuwan da suke yi ba zarai dabbobi da abin da ya kama da wannan domin ta jagu lakum ko wanda suke bautawa mala'iku kasuwa ba za su amsa musu ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum to wannan ya fito da abun kwarai da gaske Allah madaukakin sarki yace in anta ai ma anta kai ba kowa bane illa nazirun fati ne gargadi sai Allah yake ne
inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir wa in kadhibuka faqad kadhaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير kaga wannan ayoyin da muka faɗa da suke bayani akan wato musulmi da kafiri in ka kowa suratul hud ba za ga karin bayani ko suratul an'am Allah madaukakin sarki yace awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها yanzu zai yi wanda yake a mace muka rayar da shi wato kuma muka sanya mar haske da yake yawo da shi a cikin mutane zai yi daidai da wanda yake cikin dubbai duhun kuma da waje ta fita daga shi ba ai ba zai taba yiwa yanzu zama daidai ba ko kuma suratul hud da Allah yake matal fariqaini kal a'ma wal asammi والبصير والسميع sai hal yastawiyani masala wani ake wayannan gaba daya bangaro tawagan nan guda biyu tsakanin wato makaho da kurma da mai gani da mai bi za ta taba yiwa su zama daidai la yastawiyani masala ba za su taba zama daidai ba Allah ya ce afala tazakkaru ba kwa tunani ba kwa tuntuntuni to sai Allah ya ci gaba da gaya mana cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira hakika mun aiko ka da gaskiya bashiran dan kai gargadi wa nabiran ba wato bashiran kai albishir ga wanda suka auta kiranka wa nabiran kuma kai gargadi ga wanda suka kauce kauce wa kiranka ka ga ya cewa wanda ya kauce wuta zai shiga Allah madaukakin sarki yake wa in min ummatin ay wa ma min ummatin babu wata al'umma illa salatiha nabiy fa ne gargadi ya gudana ya zo cikin wannan al'umma ba wata al'umma da aka yi da ba aiko mata ba aiko mata da mai gargadi ba wa in yukadiru kan suka karyata ka fa kai ka ga wallazina min qablihim hakika sun karyata wanda suke kafin su illa zaban ladina min qablihim wanda suke kafin su ma sun karyata su mutanen da aka turo wayannan annabawan me yasa Allah yake domin ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da dalilai hujjoji mabayyana fassara ta farko kenan da malamin sai wasu suka ce hujja ne karfi ka san ita hujja kowa zai iya faɗa abin da ya faɗa ya zama hujja amma kuma zai iya yiwa da zama ba mai karfi ba idan ka faɗa abin da ka faɗa kai a gurin ka hujja ne amma zai iya yiwa a karba ko a rufe saboda karfin ta ko rashin karfi shine abin da suke faɗa kamar yadda wai wani mataki ya zira wanda ci da hannu aljihu zai ɗaukar makuɗi sai ya riƙe hannu sai ta haba yaro yake baba canji zan nake nema yake ba sai ka tambaye da wajen shi ai sauri nake kaga wannan hujja ce a mara wajen biya ba ta da ƙarfi to irin wannan kaga akwai irin wannan hujjoji amma su wayannan annabawa sun zo da albayyana shi za su malamin suka ce ba ma dalilai ba sun zo da mu'ujizoji shine albayyana annabi Musa ya zo da tasa ya zo da sanda annabi Isa ya zo da warkar da marasa lafiya shine albayyana ce ya Allah madaukakin sarki yace wa bi zuburi sannan kuma sun zo da azzubur takaddu wasu malamai suka ce shi ma dai littafi ne wa bil kitabil munir sannan sun zo da littafi mai haske to me bambancin az-zubur da kuma al-kitabil munir shine wanda suka ce shi wancan wato az-zubur irin takaddun da littafan da annaba suka zo da su wanda gaba ɗayan sa abin da yafi yawa a cikin wa'azi wa'azi ya fi yawa a cikin shine az-zubur al-kitabul munir kuwa shi kuma shari'a ce na adam cewa duk wanda yake kaza za ya maka kaza wanda yake kaza za ya maka kaza amma din da tattabai shine inda malamai suke bambancewa azbur shine wancan da tattaban da wa'azi ya kunta kusan 80 zuwa sama bisa dari wa'azi ne amma alkitabul munir kuwa shine wanda ya kunshi ahkam hukunta hukunce da shari'a kare ne ya yi daidai da ayat Ali Imran fa in kadzabuka faqad kudiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wa zuburi fi ba wa zuburi ba wal kitabil munir in ma sun karyata ka to sun karyata manzannin da suke kafin ka domin su ma sun zo da mu'jizoji sannan sun zo da wa'azi sannan sun zo da littafin da yake da hukunce hukunci amma duk sun karyata su to shi da Allah yake tun ma kasu allazina kafaru sannan na danki waɗanda suka kafirta Allah yake fa kai fa kana nake ya narko na ya kasance ga irin wayannan mutanen da suke kare ta annabawa sai Allah yake alam tara anna Allah anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanaha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Allah ya ce alam tara kin baka gani annallah lalle ubangiji madaukakin sarki anzala min as-sama'i ma'an ya sauko da ruwa daga sama baka gani shi yake saukarwa kuma ya saukar fa akhrajna bihi dalilin wannan ruwan muke fitarwa da samaratin kayan marmari muktaliban alwanuha wanda launin su kalolin su sun ja babban wanda kuma ruwa iri da aka ba su amma kowanne zai fita da launi daban kilwanun wa gairu kilwani yusabi ma'in wahidi Allah madaukakin sarki yace wa nufabbilu ba'daha ala ba'din fil ukul yuskabi ma'in wa'idin da ruwa ɗaya in ji Allah ba wai kan gurin ne da kaji ya fi zaki ruwan sa da ba aka yi ba ruwan zuba aka zuba ban sam ruwa ɗaya ne kan gurin sai ka ji yayi daki nan kuma ya zaki to shi ne Allah yake ba kwa duba zuwa ga wannan rububiyya kenan Allah madaukakin sarki yace wa minal jibali daga kuma cikin duwatsu judadun akwai hanyoyi biyudun wata hanyoyin za ka ga farare ne kan akan duwatsu wa umrun wasu kuma jajaye ne jir muktalifun alwanuha kuma gaba ɗaya launukan su ya canja su kansu duwatsun da hanyoyin wa garabi busud sannan kuma akwai waɗansu duwatsun da zaka gani ko hanyoyin su kuma wato baƙaƙe ne kirin domin da aka ce aljirbi shine ana nufin baƙi kirin shine mufradinsa garabi ɗin kuma jam'i ne idan aka ce asuwar kawai kawai ana nufin baki zai iya yiwa wulik ne ko sama sama amma aka ce garabi ana nufin wulik kenan garabi musul ya Allah yake wa minan nas daga cikin mutane kuma har yau wadda wadi da dabbobi wala na'ani da dabbobin gida wancan dabbobi kaga ya jaguna wato ya jaguna daji wala na'ani da dabbobin gida kuma ya Allah yake mukhtalifun alwanuhu kadhalik kuma launukan su gaba ɗaya ya tantance kamar yadda na kayan marmari ya canja Allah yake inna ma yakhshallah kai masu tsoron Allah madaukakin sarki min ibadi cikin bayinsa alulama sune malamai inna Allah azizun ghafur lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne gafurun kuma wanda yake mai gafara mu kalli wannan aya karatu ne yawa yana ciki sosai da sosai domin duk wani ilimi da kake ji manya manyan ilimi an tattaro shi a wannan ayar idan ka dauko yanzu za ka yi magana akan ilimi ka dauki ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ko ikra bismi rabbika alladhi khalaq ya kaman nan ka hada da wannan dauk awoyi za ka dauka kana bayani Allah ya ce wa shin ba ku gani Allah shi ya saukar da ruwan sama ba akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha dalilin wannan ruwan muka fitar da kayan marmari da launukan su gaba ɗaya ya canja kaga nan ilimin da aka fitar shine ilimin ruwan sama yau in boko suke cewa mai biology ko to shine anan tsantsa kaji da yake nan wa min aljibali jidadun zidun wa umrun mukhtalifun alwanuha wa garabi butul shi kuma daga duwatsu aka ce akwai hanyoyi farare da jajaye wanda kalolin su ya canja su duwatsun da hanyoyi da kuma bakake irin shi kuma na ilimin hanya da sani wato a duwatsu shine biology shine anan to kaga Allah madaukakin sarki sannan kuma can gurin ma mun sallake fa aka rajina bi samaratin mukhtalifan alwanuha wajen tsirrai shi kuma botany na yan biology ko shi kuma kaga shine anan wannan ilimin ne dan tsa ya Allah yake wa minan nasi wadawabi wala al'ami mukhtalifun alwanuhu kazalik ilimin psychology ya fito anan sai ce inna ma yaskallaha kadai wanda suke dora Allah madaukakin sarki wato kaga shi can maganar da yake ai akan maganar sanin dabi'u ne kuma masu ilimin psychology ai ne ko yawa saboda haka ilimin dabi'u sai ce inna ma yaskallaha kadai masu dora Allah ne ibadi daga cikin bayansa al'ulama shine malamai tambaya nake da ita da Allah yake inna la azizul ghafur Allah lalle madaukakin sarki azizun mai gafara wa mabuwayi ne ga gurun mai gafara kaga ne yanzu mun yi bayanin zalla boko boko zalla a nan take domin me meteorology boko duk abubuwan da muka faɗa yanzu boko ne zalla me yasa ba faɗin malaman addini ba shine tambaya ta yau tambaya ta kenan me yasa ba faɗin malaman addini ba anan Allah ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama kadai masu tsoron Allah madaukaki ko wannan ayar da malama addini take duk gaba daya malamai suka ce abin da yasa kai tsaye ai saboda wanda ake so a bawa kariya ba shi ne boko ne su za a bawa kariya amma shi malamin addini wanda ya fahimci addini ai bai wato kasancewar yana gada annabi ya yi ba sai mu wata kariya za ka bayar kuma kujerar da yake gado ita ce wato kariyar al-ulama warasatul anbiya cewa aka su magada annabawa ne kai ko anan gurin baka wa sai ka zama magada annan baya haka ne to shi za ka yi takarar zan sannan zai ƙara fito ma da martabar duk wanda kake gari anan da yake inda ba ya kalla domin a wayan ta ilimin mukan da aka faɗa na rububiyya domin rububiyya af'alu rabbi aka faɗa domin abin da ake nufi da tsoron Allah ba wai yawan karatu bane abubuwa uku yake nuna ka san Allah sanin Allah shi yake ta mutum ya ji tsoron sa ana sanin Allah kuma ta hanyoyi uku na farko ka san ayyukan sa rububiyya sannan ka san wato uluhiyya sannan ka san al-asma'u wa sifat ta haka ake sanin Allah to abin da ake bukata a gurin wanda yake da ilimin biology shine duk wannan abubuwan da yake kallo ya gane cewa lallai Allah ya isa shi da aka bambance ka da sauran arna da suka koyi wannan ilimin kai wannan ilimin ya sa ka gane waye Allah cewa wani abubuwan da yanzu nake ka koya lallai wanda ya yi shi ba abun wasa bane shi da aka ce inna ma yakallaha min ibadihi al ulama wanda ya koyi biology ya ƙara sanin girman Allah dalilin wannan yana cikin inna ma yakallaha an fahimta da kyau ko yawa amma wanda ya koya ya fandare kuma to ba ya cikin kaga bayan da za yi za muke ke yawan faɗa wallahi in baka yi wasa ba malamin biology zai riga ka shiga aljanna kana san kana bari wa biwa ina ga ba saboda kaida da take kawai mutum ya kiyaye dan boko nawa muka sani waɗanda sun je matsayin professor wasu daktoci taimakon da suke wa addini yana da yawa yana da yawan gaske to shi ka duk inda ka samu kanka yi kokari ka yi amfani da wannan damar don tallafawa addininka mutum nawa muke da su akwai mutum biyu da nake yawan bada misalin sa ɗayan tun da yana gurin nan ba zan faɗe shi ba ba na son faɗan mutum yana sannan mu ɗau profesa profesa Tijjani Ismail da yawan mutane a unguwar nan sun san shi Sai- taimakon da yayi wa harka wata ran muna zaune yake ce mu wallahi malamin su na so a ce addini da karanta ne ai wannan a inda kuke wa addinin kuke tallafawa profesa ne a Ingilishi profesa ne a Ingilishi amma duk wanda yake unguwar nan ya san irin tallafawa da yake mutane nawa san da yana aiki ya zama wa aiki admission waɗanda ya zama wa admission la tu'addu wa la tusa in ma ba ku sani ba yau na fara to saboda haka ba ka kallon mutum dan ya ji ya karanta a'a ko da ya karanta in dai ya yadda zai tallafa wa addini ko shakka babu zai taimaki addininsa ko me kai dai kawai sai kara bismi rabbikal ladhi khalaq ka karanta matematik ɗinka da sunan Allah ka karanta physics ɗinka da sunan Allah kowace hanya kake za ka iya taimakawa addini a kowane bangare to Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan kaga inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama kada masu tsoron Allah cikin bayin su shine malamai kaga malamin da duk ya karanta addini ba wato bi dan wayannan kaidodin ba shi ma baya cewa shi ko sanin Allah madaukakin sarki yana sa ka ƙara kiyayensa saboda yanzu turawan nan sun gane sun gane cewa abubuwan da suke kadewa musulmi musamman a Najeriya ya ci karbuwa sai dai amfani da malaman addini yanzu da malaman da suka fito da su kwanan nan satin da ya wuce an yi ce mu wata seminar na ji ta kwana biyu a wani hotel kin safa har yamma ake yin seminar nan wato daga fara ta ana fara da gane cewa wannan mutanen sarai na mu wallahi saboda NGO din nan suka zo sai aka gane sun yi tallan abubuwa wata abubuwa ne da ba sai na faɗa ba sun yi sun yi an ci karba sai ake so yanzu a yi amfani da ba su karanta addini saboda haka an ba da sunana na ji din zabe za a gayyato kuma inna lillahi wa inna ilaihi wayannan mutanen ai abin da Allah ya faɗa a Qur'ani mun ja faɗa ba za ku guje ba suna yaƙar ka har zai ka bar har duniya ta nake aka zo abubuwan da ake faɗa gaba ɗaya ana gaya mana cewa mu rika mu yi amfani da wato guri kaza a yi amfani da ayoyin addini yadda za a sa mutane su tafi wannan abun kaza sai aka ba da group bayan an gama yawanci din limaman juma'a ne saboda haka bayan an gama da kuma malaman da suke irin masu makarantu bayan gaba sai aka yi groupin mutane ana group discussion yadda za a tattauna kaza kaza sai nake musu malamai ina da magana ba fa kowane abu ne wayannan mutanen za su kawo ce wai sai an nemo wasu aya ku ci ne ku ci kakala sai an nemo wasu aya wannan kuskure ne duk abin da bai da aya ba hadisi in ka nemo to kai wa Allah ƙarya kai wa Allah ƙarya saboda haka ya kamata duk abin da za a yi shi alamu shi kuma wannan abubuwan da suka zo tuna yanzu mu zauna a nan cikin safi da wannan dan breakfast da za a yi da lunch gaba ɗaya da ake yi me ba ma ci duk anan ko ga mu gaba ɗaya abubuwan da suka kawo me ba ma ci babu za a zo a ba da mulki mutanen mu sai shi layi da ce wallahi ba layin da zan bi ba sun san adadin mu ba mu nawa ne muka zo saboda kowa ya gama zuwa kawai in ja hankalin wasu mu zauna mu kai hira sai kowa ya dade mu bi nace tun da ko aje ba nan dole za ku sa abinci amma ba za mu dade ba kamar da ba dare sai an baka mulki ke ya ga mulki ke kuma zan bulai kowa ya gama zuwa to ma mu jayi ne sannan aka gama kan kwana biyu duk wannan awoyin sannan wasu suna ta jira a bada kuɗi za ka rika tura mutane dubu shida shida nace to kai muna magana da wani limami nace to kai ka sa rai da ba a baka wani abu nake kuma yanzu komai akan dubu shida zaka yi bari imanin ka in an fito mu da tattauna miki wanda ba ban bai ba su fahimce mu ba mu tattauna mu gyara a yanzu cewa ya kamata komai mun je zo mun gani amma ai alaba shi rashin wayannan mutanen ba ta abu dan Allah dan gaya ba addini Allah ne zai koya ma yadda za ka koyi da addini to yanzu da barin da suka fito NGOs din nan suna nan sun bazu sun bazu wallahi suna nan da ba ruwa ke kawai da an ga kana da dan himma ko yaya sai a baka invitation cewa zo hotel kuma za a samu babban hotel dan hotel muka kaba katon hotel a garin nan aka zauna a sha AC ai komai aka saboda sai raina mutane to saboda haka ga sai an yi takaranzan wanda zai zo ya tar ilimi amma ba Allah ne a gaban sa ba ya cikin nan inda ma yabka Allah min ibadihi ulama kadai waɗanda suke zuwa tsoron Allah cikin bayin su sune al-ulama waɗanda suka san Allah din ba maskarin ilimi ba inna Allah azizun ghafur lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne gafurun kuma wanda yake gafara sai Allah yake إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
kaga ɗaya daga cikin wato maganganun malamai da suke yi a nan akan inda ba ya tsaya Allah ne ba da ulama Abdullahi na Abbas cewa ya waɗanda ake kira da ulama sune annabina ya alamuna anna Allah ala kulli shay'in qadir tuba ta farko wanda suka san cewa lalle Allah yana da iko akan komai sannan kuma yake al-alimu bi rahman man lam yushrik bihi shay'an wanda ba boka ba baya shirka ga Allah wa Allah halalu yake halatta halattun da Allah ya halatta kaga ba za ka yi shirka wutar ka je ka halatta haram ba abin da yake na haram wasu abubuwa aka ɗebo wato abin da kai waɗanda kai ba sai an gaya ma ba dama har kan addini ai kana koyar da su to amma yanzu ake ai amfani da wani salo ne da ake so a tusa wasu abubuwa kai ake so kai talla kai za ka yi talla su su koma gefe domin sun gano cewa mutanen mu in dai za a zo da irin wayannan mutanen ko mutum bai karatu ba za a saba ba to sai ake so a amfani da masu addini yanzu kawai a tusa mutane wasu ɗabi'u kala-kala in ta kai ko yawa za a amfani da wannan a tuso abubuwa kala-kala ba laifi ba ne comparative religion ko mutum ya san kiristanci ya san amma baka gane cewa annabi ma cewa ila na a'maluna wa lakum a'malukum baya nuna cewa duk abin da kake ke nayi baya nuna haka me yasa Allah ya ce sai a jaje lakum dinakum waliyadin kenan in haka ne a taje kuliya ayyuwar kafiru ka rike addinin ka mu zauna lafiya ni ma in rike nawa shi ne abin da ake bukata ba to akai ne fada da kai ba ba to akai ke fada da ni ba amma kowa ya rike addinin sa idan abu ya zo ya saba addini na ga ba ya hakuri wannan abin ya ci karo da nawa addinin amma ba wai raina ka ne ba ko ku zauna lafiya amma ba su yake nuna wai duk abin san ya taso ka biye ka zama ki kai ma in na kai zo in kina ta addinin ya ba da dama idan abin ke da so yi kuma da ba dole ne ayi yi zama kai din domin addinin ka shine muhayyinan alaihi ya mamaye kowanne addini to amma yanzu guguwar da ta shigo za ku ga wannan al'amarin da yake ba mari to kaga Abdullahi da Abba yake wa harama haramu shine wanda ya haramta abin da Allah ya haramta wa hadiza wasiyya da wuri kiyaye wasiyya da Allah ya har zai wa duniya yana faɗa cewa a kiyaye kaza a kiyaye kaza wa yakar annahu mulaqi kuma ya tabbatar da cewa zai haɗu da Allah fa ko nawa ka bari wa muhasibun bi amali kuma Allah zai ma hisabi akan aikin ka sai da jira jibar ko ko cewa ya alhajiya hiya allati tu'awilu bainaka ko tahulu bainaka wa baina ma'asiyati Allah azza wa jalla ita ce abin da yake baka kariya tsakanin da zabawa Allah asan al-basri yace al-imanu man khashiya rahman bilgai wanda yake tsoron Allah lokacin da wato baya ganin Allah din shi yake kira da wato mai tsoron Allah wala gaba fi ma ragaba lahu tafsihi sanai yake kudin sayarwa ko yake kudin abin da Allah ya kudin tara kansa waja hada bi ma tahida lahu bi sannan kuma yake gudun abin da Allah ya buci ne ko ya buci a kansa sannan sai Hasan al-Basri ya karanta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ya karanta wannan aya shi kuma ibnu mas'ud yana cewa ne da ilmu an kasaratul hadith ko sani cewa mutum ya zo ya ruwan hadisi ba shi yake nuna mutum mai ilimi bane walakin ilma ilma an kasaratul khashya abinda ake kira ilimi shine wanda yake da yawan tsoron Allah ina yawan bada wannan misali ka zo in aka da koma ibnu kayyim mutafannin ne ko ina ya ratsa amma ibnu kayyim aka zo ana magana ibada sai ga kuma shine a sama har malamai suna bayani cewa idan ya zo yana bayani a cikin madarijus salikin wanda manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan yayi bayani akan mai ibada wani mai ibada sai ce ba fani bane saboda wasu tsammanin su ne ga ilimi kuma ga bautar Allah to haka ake bukata ko da yake mutum idan yana da ilimi to ya rika kwatantawa to shi ne abin da malami yake gaya mana yake cewa to kaga wannan shine wanda ya san Allah madaukakin sarki ba mai tara hadisi kawai ba Abu Hayyan at-Taymi yana cewa kana yuqalu al-ulama wa salata yace malamai kala uku ne alimun billahi alimun bi amrillah wanda ya san Allah madaukakin sarki kuma ya san umarnin Allah wannan shine malami na farko wa alimun billahi laysa bi alimin bi amrillah da wanda ya san Allah amma bai san umarnin Allah ba kun ji na biyu sannan na uku alimun bi amrillahi laysa bi alimin billahi an fahimta da kyau ko wato wanda kuma ya san umarnin Allah amma bai san Allah din ba kuma na uku kenan shi ke wani biyu to sai yazo zai yi bayani yace fal alimu billahi wa bi amrillahi wanda ya san Allah da umarnin Allah yace allazi yakhsha Allah wa ya'lamu al-hudud wal fara'id wanda yake tsoron Allah ya san iyakokin Allah ya san farillai wannan shine alimun billahi wa bi amrillahi wal alimu billahi laysa bi alimin bi amrillahi yace allazi yakhsha Allah wa la ya'lamu al-hudud wal fara'id wanda yake tsoron Allah amma bai san iyakokin Allah wa bai san farillansa ba shine da biyu wala alimu bi amri llahi laysa bi alimin billah wanda ya san umarnin Allah amma ko bai san Allah ba allazi ya alamul hudud wal fara'id ya san ba ciki da bai zai da hadisi ya da aya amma wala yakta Allah azza wa jalla baya tsoron Allah ko da kai Allah ya kiyaye to sai Allah ya ce innal ladina yatluna yatluna kitaballah hakika wadanda suke karanta littafin Allah madaukakin sarki wato wa qamu salata kuma suka bai da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka ciyar da abin da muka azurta su inda Allah sirran aboye wa alaniyatan da kuma bayyane kun ga ya hada biyu domin ciyarwa aboye shine ba da suka ce ga abin da ya shafi nafila ana so idan mutum zai ciyar da abin da yake nafila na taimakawa mutane ba na wajibi ba to ya oye amma idan na farilla idan ka zarge shi kamar zakka babu ne idan ya bayyana sannan malamin suka ce idan ya kai matakin da baya jin yabo da zargi ko ya bayyana ko addana gudan ne ba komai misali aya ko wanda zai zo ya sadaka ya zo ya rika surutu kuma duk an ba shi ba wanda ya bugo ya godiya kun fahimta to in irin wannan ne ka san akwai matsala to zai kokari ya kiyaye to shine Allah barkatun sarki yace yarjuna tijarata wane mutum suna fata suna kaunar wani irin kasuwanci ne ba su ciyarwa a koye da bayyane domin akwai wanda in baya ciyarwa baya bayarwa za a rika gargin sa kaga Ali bin al-Abidi al-Husayn ibn Ali sai da yanzu a Madina zargin sa ake da ruwa bidan sai da Ali zargin sa ake da ruwa lokacin da Mu'adh bin Jabal ya zo da zuwa yake yana kuka yake ne faru kake kuka yake kawai wani bashi da ake bi na yake nawa ne kudin ya bara gaba ɗin shi biya ya biya ba ya tambaye da yake inda kai bawo Allah irin matsayin ka gurin annabi alaihi salatu wasallam karka kuka yake wallahi wani bashi da ake wanda yake kuka yake nawa ne ya bara shi ya bara gaba ɗaya madina sai da ta dau kawai rediyo ne din karka yawo cewa wani yau yake yake da saboda bai aka rika faɗa cewa ai ya bada kyauta kaza kaza kaza ake duk talakawan da suke gefen unguwarsu gaba ɗaya ji yake ciyar da su ba wanda ya sani sai da ya mutu domin da ya mutu aka zo wankan gawa aka ga tawo a jikin kafaɗarsa kuma abinci ya tsaya sai a gane cewa aliyu zai nan azizi yake ciyarwa kaga baya buƙatar inna ma nuka yabu kum liwaji la ilaha illa huwa minkum jazaan baya buƙatar sai kun gode wasu domin dan wanda ya gani kuma gashi ya bayyana kuma irin wayannan abubuwan ku wallahi bi yadda kake koyewa ku ka muku ji an bada sai an bada akwai tsire-iren su suna nan masu wannan ɗabi'ar mutum zai iya ce malam ba sai an bada ba amma wallahi wata ran za a bada sai abin ya fito to kaga yarjuna tijaratan wani kasuwanci suke so su kulla na saya ko fatina shi wanda ne lan tabo ba zai karye ba ka ga mu kasuwancin da baya karyewa ga mun shi na ai kaga a ta kasuwanci mara riski da yawa ai kasa ce kawai shi kasa ne da Allah yake baraka fiha wa qaddara fiha kawa ita ce kawai da wahala shi ba ana faduwa amma da wahala ka ce fili ka fadi idan ɗan da fara ne ka fiyar ba amma da wahala ba ruwa za ka waje ba ba komai ba insha Allah ta'ala ka tashiyarwa sai dai kuma ka tashiyarwa lokacin matsuwa ka haɗu da mugayen dillalai to za ka faɗi misali amma da wahala mutum ya sai kasa wani lokacin ma ya mutu sai ya damar da kuɗin sa kawai kuma ya shekara uku hudu da siya da wahala shi sa malamai suke cewa wanda yake da wanda yake da wato kadara ta fili ko gidaje ya zo da ya samu tangarda a kasuwanci ya tafi ya rance a banki a shi da uzuri wanda za a ba shi interest bai da uzuri ko ɗaya a gurin Allah ba shi da domin kana da kuɗin da za ka yi amfani ai shi ne tambayar da na yi a karatunmu na lolo wata larura ce take sa mutum ya siyo bashin banki an ce ana siyo bashin banki to wata larura ce za ta sa ka ciwo wace da kawai dan za ka yi kasuwanci ka ciwo ba ta ciki wallahi ba ta ciki mutum kawai saboda zai kasuwanci waye zai maka kai wani za ka mutu abubuwan da suke larura an ware su daban amma wannan wani za ka je yana da gidaje guri kaza da kaza wani zai je gidan da ka je guda ɗaya ba ba gidan da yake ciki ba shi za ka tafiya shi ne larurar ka yanzu domin kana da abun wato ɗauki kabajiya kana da shi saboda haka in ba wani ne ba ka wata fatawa ya kamata ka je ka nemi malaman Allah ka gaya ba amma wanda yake da kadara ya je siyo bakin banki wai kasuwanci ne wallahi baka da uzuri baka da shi a tsora ma interest din da zaka zo ka ga dawo yayanka masifa to kaga tijaratun nan ta burji ne ka bawa Allah ka kai ka sa ai ba kina jin tsakaninka da Allah shine kasuwancin da baya karewa amma duk wani kasuwanci da kake gani profit and loss ne ko dai a riba ko a faɗi sai Allah yake ne يوم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah yake ne yuwafiyahum ujurahum Allah yayi musu haka ne dan ya cika musu ladan da ke wa yazidahum min fadli kuma ya kara musu daga fadalarsa Allah yake innahu gafurun lalle Allah madaukakin sarki gafurun mai gafara ne ke kurun kuma mai godiya awwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kuma gunta madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ba wa Allah nan da rafi da yake za a masa aiki a Najeriya sai daga bayan na gane wani ne rijiya a kafa kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya gaji ka fada ta Allah ya baki lafiya Allah ya ja wannan jinyar da yake yi ta zane masa kafara kuna roƙon Allah da sunan ka gawawa da tsohon ta madaukaka ana alkhairi Allah ya biya mata bukatu kuna tawassuli da waɗannan ayoyi iyayen mu Allah ya kansu da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ka kara musu lafiya da nisan kwana ina roƙon Allah da sunan ka gawawa da tsohon ta madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya waɗanda suke yin jarrabawa da waɗanda suka gaba Allah ka taimake su waɗanda suke neman sana'a da kasuwanci Allah ka agaza musu waɗanda suka tara aure a gaba da waɗanda aure ta kawo a gaba Allah ka shiga gaba Allah ka shirya mana matakan mu Allah ka dora su akan hanya wani dukiya Allah ka cikin sarki ka gare mana imani Allahumma aminna fi awqatina wa aslih a'immatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم علمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفقنا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم ما يدعو به. ruwan da ake yi idan idan wato rubutun shi ake cewa idan ayoyi ne zalla zalla ba wani kulubboto a ciki ba da wani sun yi sabani tsakanin sahabbai wasu na ganin ya halatta wasu na ganin wato makaruni ta bi halatta ba ka fahimci wannan ko idan ko babu ayoyi ba ayoyi wani zalla duk malamin suna da kan haramun ina fatan ka gane yawa wannan shine kawai tun da kanka abai aka samu wannan sabani za ga ibn taymiya yayi wannan bayani saboda haka ba wani ne daga jijiyar wuya ba amin ba ka na sai ne sai gida ni kawai abin da nake so yanzu ba na so ka ɗauko mutane kala kala ba ba daga kaza sai kaza akwai abubuwan da malamai suka gane am suka ware cewa su ake kira larura ka fahimta da kyau ko larura su ne saboda ka je ka tambaya ka mabiya yawanci wanda ya abu kuɗi abin ya ji gida ko wallahi mabiya yawanci za ka ƴaƴan da yake gala wa biya ka je ka tambaya ka mafi yawanci ni na yi rage wasu da cewa mafi yawanci ba ka iya biya har sai ka mutu ƴaƴan ka zo dai a sai da gidan da ƙarshe ko dai kuɗin ya lalace an biya banki wani ɓangare sannan kuma wanda suka samu ɗin ya zo zai ke zuwa wani gidan ba ka je ka tambaya ka saboda haka waya cikin larura gaskiya wara ka samu buɗin gurin aikin ku ai wani da adarbi mai ƙarfi ka gane ku da zo za ka iya hakuri da darbi kawai ka je biyu daga nan ana yi ana yi lafiya ka kuma yi wani da jiri ka rika siyan bulo kana yawa ya fi sauki yawa yawa kayan duniya ma ya karfafe ni ya ce ya ji ma wa manyan mu na gobe kenan wannan abin na biya ba na tattauna da manya a kan saboda haka abin da ya fito ni kar ka zo a wurin aikin ba a yi ma roman bata wallahi in ta kaza za a ji ka ta zo ƴaƴan ka rajuwa wajen ka domin ka gama ka gama cin bashi gaba ɗaya kuɗin su an na gado duk ka ci bashi a kan ina gaya ma Allah ya kiyaye na'am na'am حديث الهج نعم كتب الستة abin da yake kun da abin da yake me ya halaccin mamu ya taho liman ya ji motsin sa ke tsaya yana rukuyi har yake shiga ke yake ya ji wani malami ya ce haramun ne har ya kawo dalili a cikin kutubul sitta shine abin da yake a ko a kutubul sitta ya kawo shi ba tinta ba kaza akwai tinta ko to ko a tinta ya kawo wato gaskiya ya faɗi wani ra'ayi ne nasa abin da yake malamai sun halaka cewa ba laifi ba ne dalili ko shi ne annabi alaihi salatu wassalam yana da niyyar wani lokaci ya kawai ta sallah sai ya ji kukan yara ka fahimta da kyau ko idan ya ji kukan yara sai ya kaɗaita ina fatan ka fahimta sai ya kaɗaita a daidai wannan lokacin saboda su idan kana magana an yi dai shi ne to ya zaka yi da wannan abin da liman wato yana da yana da ikon yayi abin da zai yi na gyaran maslaha sallar ai wani ma da karo ana biyo tafiya a akwai da taba ji yana tawa da ba da guri da wannan da bugu ne amma saboda haka gaskiya ba zai yi bane wannan mu malaman mu sun babu wannan matawar kuma ka karanta wata rasai da wanda ke tuno wace ta taba duwa ba da kai wannan magana cewa ba laifi bane mun taba mun taba wata ran wani ya taba yake wannan wata rana wani bawan Allah wata da'awa da muka taba tafiya akwai wani irin masu dan zabu zabun nan wanda da karje ina ji sai da yake ga boko haram wallahi ya taba ga yaro irin wannan a shekarun baya sai ya je mun shi ne yana gani cewa mutum ya dago mutum ya jira wani dan wani ya taho yace ya shirka ne dan ce masa to ya zaka yi da wannan to amma Allah ya taimaka shi mutum ne irin mutane masu san addini amma bai karatu ba sai ya ce wa ya zaka yi da wannan sai shi kuma haka lokacin da aka fara farko farko boko haram sai da aka ce mu wato ya fada cikin wannan yanayi amma ya gudu ban sani wai an kaji yana nan da ran zauna wa alauki amma dai irin wayannan rashin karatu da rashin bibiyar malamai na kwarai to zai sa mutum ya je dau wani abubuwa a cikin ya rika tafiya a kan ka fahimta saboda haka ba laifi ba ne gaskiya wallahu a'lam na haka na rukuyin daga can bayan an dago su ƙara su in shi wanda kaga hadisi yana nan cikin ita duwa bulugul maram din da da annabi alaihi salatu wa salam ya ji wato abi bakara ta abai ibn al-hari ya irin wani ya jigo masa hadisinsa ya yi an jigo wani sahabi ya jigo da hu- da sauri yana zuwa ya ta kasa annabi da gani ta baya a sallah sai Allah ya ce shi zadaka Allahu irsan wala ta'ud Allah ya rika ba kwadai wala ta'ud kada ka kuma wasu malaman ka ce wala ta'ud suka ce karka nisa ba wannan raka'a a ciki rakawoyi haba ida amma ya ana rubun karka kuma da amma akwai wanda suka tafi akan wannan cewa kada ka lissafa wannan raka'a ce rakawoyi shine yayi hakan yayi amma ba a so yanzu ɗabi'ar mutane ke haka duk da cewa daga cikin maganganun da wato in ban manta ba ko asibiti ko asibiti bacci salatin nabi da imamu albani yake cewa wato sai daga cikin sunnonin da aka yi watsi da su ko abu ta haka ruwai ko albani ya taɓa karanta wannan matsala na cewa yana cikin matsalolin da ba a raya wannan sunnar na cewa a dawo masallaci a a wato mutum yana kwaɗayi wani lokaci dai kawai ya yi irin wannan amma suna so su cire laifin hakan ma gaba daya cewa ba laifi bane cewa in dai ba mutum ya bai shi dabi'a ba ba laifi bane saboda haka mutum ya zo daga nan bayan ya dago ya tafi ɗiri uku ba a so dai tun daga wajen nan to ya zama wasa amma daura ta wuɗe ko biyu in ya shigo ba kuma wallahi wa akwai wani bawa Allah bayan mun tashi na ce biyu wata tambaya ne Allah na da karatun mu nake bari biyu na wa manta tambayar ta ne zuwa ya rubuto ta wannan shi ne zuwa amma dai ya kamata ya rubuto dan tana da arziki ne domin ya rato gaba ɗaya a yi da cikin mutane to kuma sai da da kawo kuma bai tambaya ba to muna fata Allah ya gatar da subhanak allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum